الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau ban manta ba sha takwas ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci da Imam Malik unguwar makara kota cikin garin azare jihar bauchi domin ci gaba da darasin da muke na muktasar kaba'ir na imamu zahabi muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauyin mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi muna nan cikin kaba'ira ta hudu wanda yake zai magana akan aklin riba cin riba qala Allah ta'ala a qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace shafi na goma sha tara ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ijtanibu ijtanibu sabaqa saba saba al-mubiqat ku nisanci laifuka guda bakwai masu halakarwa laifuka guda bakwai masu halakarwa ku nisance su ashirku billah tarayya da Allah ashirku billah shirka tarayya da Allah wasihiru da sihiri tsafi sihiri shine tsafi sihirin nan yana da sigogi daban-daban a social media za ka ji mutum yana cewa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka karanta abu kaza da abu kaza wai arziki zai zo maka ko ba ka so duk waɗannan sihiri ne a nisanci waɗannan abubuwan da suke laƙana da laƙani da suke ta bayarwa a social media in aka nisance su to an tsira in kuma aka afka saboda san duniya to sai a shiga uku a shiga wahala Allah ya kiyaye mu wasihiru da sihiri kamar yadda da yawa aka samu mata da 'yan siyasa da masu neman sarauta ta gargajiya da 'yan kasuwa da ma wato yaran 'yan siyasa su ma wai har sihiri suke yi don su zanto su ne masu fada a gidan su ne masu fada a ji ga kuma uwa uba masu yi su ne almajirai wanda iya ƙur'ani kawai suka iya gardanta ne saboda su ci su samu dukiya su samu rayuwa mai daɗi sai suka sayar da rayuwarsu ta lahira suka sai ta duniya suka sai da imani suka musanyi imani da kafirci sun yadda su ji daɗi a duniya su je kuma su shiga cikin azaba na abadan abadina akan ɗan wani ɗan jin daɗi kaɗan a saya musu mota a kai su umara da hajji su samu kuɗi su yi kaza da sauransu to wai wannan ne kawai ya roɗe su to in dai wannan ne ya roɗe ka to kayi hasara kuwa tir da irin wannan rayuwar sihiri wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashewa rai wanda Allah ya haramta face da haƙƙi asali kisan kai ko kisa a kashe rai ko da haƙƙin ne to ba a hannun gama garin mutane yake ba ba ku ne 'yan anguwa kawai za ku ga ya dace wannan mu kashe shi sai mu kashe shi ba a in kuka yi haka duka in an kama ku a kai ku ga shari'a kashe ku za a yi ko kun kai ɗari ne abin da shari'a ta ce a wajen kisa shine za a kai wa alƙali hukuma alƙali ya yanke hukunci shugaba kuma waliyul am shugaba kuma na gaba ɗaya shi kuma ya zartas ya ba da umarni a zartas to haka ne ake yin kisa kuma haka ne shari'a ta yadda kuma shi ne zai ƙara tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma amma in aka ce mutane ne za su ɗauki doka a hannunsu to duka waɗannan hukuncinsu su ma kisa saboda kisan kai suka yi ko da kwaran ya cancanci a kashe shi to ba mutum ne ko mutanen anguwa ko mutanen gari za su ce ya dace mu kashe wannan ba a wannan shari'a ce wacce kasance mutane kawai suke yi da ka kuma za su samu sakamakon su gobe kiyama saboda haka kisa ba kowa ne zai yi ba sai shari'a wa aklin riba da cin riba yana cikin manya-manyan zunubai da yake lalata tattalin arziki ya sa mutum ya shiga wayoni yasu idan mutum yana harka da riba to ba zai fita a cikin damuwa ba Allah ya tsare mu wa aklu malil yatim da kuma cin dukiyoyin maraya cin dukiyar maraya shi ma yana jefa mutane cikin hatsari kuma babban zunubi ne kuma irin waɗannan abubuwan sun yawaita Allah ya kare mu wa tawalli yawmad dhahab da juya baya ranar gwabzawa ranar yaƙi an fita sai ka juya baya ka gudu ka ƙi to wannan shi ma yana cikin manya-manyan zunubai yana cikin manya-manyan zunubai wa qadhafil muhsanatil mu'minatil ghafilati da kuma qadhafi a mace katangaggiya mumina wacce ta rafkana daga ambatan Allah wato ita ta shagaltu da wato bautar Ubangijinta, haka kawai tana cikin hijabi, tana cikin niƙabi, tana cikin sutura ta musulunci, wanda musulunci ne ya umarni sai ka ce, karuwan banza karuwan wofi, sai ka ce munafukai, ana faɗa ko ba a faɗa, to irin waɗannan duka manya-manyan zunubai ne, baka isa ka kwaci kanka ba a wajen Allah, domin shaida ta zina, kafin ka ce mutum mazinaci ne, shari'a ta yadda. sai ka kama turmi da tabarya da shaidu fudu da uku za su tabbatar ɗaya kuma ya ce a shi da ya gansu a tsaye to duka bulala tamanin tamanin za a muku a shari'ar musulunci ko ka ce mutum ɗan luwaɗi ne ba ka kama shi da shaidu ba haka kawai ka masa wannan ƙazafin to shi ma duka bulalan nan ta ƙazafi tana wuyanka kaga kenan akwai waɗanda suke da bulalu a wuyayensu da yawa amma suna tafiya ba a musu bulala to su ji tsoron shiga cikin kabari su ji tsoron mutuwarsu so ake ka kame bakinka kuffa alaika hada wannan bakin naka ka kame shi ka daina sakinsa kana faɗan abin da ka ga dama mu'adh bin jabal ya ce wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu mu za a kama mu da abin da muke furuci da shi manzo Allah ya ce ka ummuka kai tanka da ma ba a haife ka ba baka san abin da yake kifa mutane a cikin wutar jahannama bisa fuskokin su ko karan hancin su haifa ce abin da harshen su ya girba ne saboda haka wannan harshen wato maciji ne in ka sake shi sai ya sare ka saboda haka ka kame shi ka tsare shi ka kiyaye harshenka duk abin da ka faɗa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani furici da za ka yi face wato mala'ika mahalarci ko makiyayi ya kiyaye kuma yana halarta ya rubuta gobe kiyama kuma za a fitar maka wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wala taziru waziratan wizra ukhra gobe kiyama za a fitar maka wannan abin da ka faɗa din nan kai da kanka karanta da kanka kai ma kanka hisabi idan ka faɗi alkhairi to kai ma za ka ga alkhairi in ku sharri ne to kai ma ka aljaza'u min jinsil amal sakamako irin yadda kai farriba min akhbari dhunub malam yace riba tana daga cikin mafi wato haɗarin zunubi zunubin da ya fi haɗari waƙatta wa adallahu tabaraka wa ta'ala muƙutarifahu bil harbi Allah maɗaukin sarki ya yi alƙawari ga wanda ya surface shi wanda ya tsurwurta wanda ya aikata riba bil harbi ya masa alƙawari da ya fito siyaki da Allah waye zai iya ka isa ka fito kai yaƙi da Allah duk wanda yake cin riba Allah ya yi alkawari da ci shi cewa ya fito su yaƙi da Allah to abin da kake cewa kana cin riba ka yadda ka fito ku yi yaƙi da Allah saboda Allah ya hana haifu ƙala azza wa jal ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku bar abin da kuke na riba ku daina duk harkar riba harkar interest ku kiyaye shi ku daina kar ku yadda ku shiga in kuntum mu'minina in ku mu'mine ne sai ka ce a kai sai kai to kaga kai ba mu'mini bane kenan koko a aje kai mu'mini ne fa in lam taf'alu idan ku ba ku ba ku hanu ba kuka ce sai kun aikata kuka aikata fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli to kai musu shela Allah ya ce ayi shela cewa su fito su yaki da Allah da manzansa waye isa wane mutum ka zo kai yaki da Allah da manzansa in dai baka daina cin kudin ruwa ba to me cin kudin ruwa ya yadda kenan ya fito ya yaki gaba ga da gaba da Allah da manzansa Allah da ya halicce ka manzan da ya fi kowa daraja aka aiko shi ya koya maka addini to ka zo ka yi yaƙi da su kun ga mafi hatsarin zunubi ne ko suratul baqara fa kullu man sharaka fi injazi amaliyatir riba duk wanda ya tarayya wajen zartas da aiki na riba min akilin wato wanda ya ci yake cin riba wa mukilin da mai ciyarwa da riban wa wasifin da kuma wasifa ɗan tsakani mai rubutu kenan da kuma mai shaida wa kanat fa huwa mal'unin ala lisani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan su Allah an ce su an tsine musu an kore su daga rahama a bisa harshen annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa an jabir daga Jabir ɗan Abdullahi bin Haram radiyallahu anhu ƙala yaddar Allah ta tabbata a gare shi ya ce, La'ana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam akilin riba, Allah ya tsine wa mai cin riba, wa mukilahu da wanda ake yake ciyarwa riba, wa katibahu da mai rubutu, wa shahidaihi da mai shaida, duk Allah ya tsine musu. wa ƙala hum sawa manzo Allah ya ce duk wannan laifin su ɗaya ne daidai suke ba wanda ya fi wani da mai ci da mai ciyarwa da mai shaida da mai rubutu duk laifin su ɗaya ne har mai rubutawa rawahu imam muslim fi sahihihi imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafinsa fayajibu ala kulli muslim ya wajaba akan kowane musulmi an yunkira ala kulli man ya'rifahu mimman yata'amaluna birriba yayi inkari ga duk wanda ya san yana aiki wato yana mu'amala da riba ya masa inkari aw ya'maluna fi bunukin rabawiyya ko yana aiki a cikin banki na riba bankuna da ake wato interest yana aiki da shi to ka masa inkari wa an yubayyana lahum hukumar riba kuma ya bayyana masa hukuncin riba wa khatarihi da hatsarinsa wa inna ta'amula bihi domin wato ta'amuli da shi wal i'anatu alaihi da kuma taimaka masa harbun lillahi ta'ala yaƙi ne ga adda Allah maɗaukakin sarki, yaƙan Allah ne. Fa'in lamyar ta da'o idan ba su tsawatu ba, suka ce su sai sun yi mu'amala da riba, sai sun ci riba, sai sun ci bashi da kuɗin ruwa, sai sun je sun yi aikin ruwa na riba. Fa ya taghallaba alaihim to ya kausasa musu. wala ya ta'amalu ma'ahum kada ya mu'amala tare da su ka annahum yaqtarifuna dhanban adiyan kamar dai su suna wato ikirari ne suna suna tsoruwurta suna aikata zunubi ne wanda suka saba da shi suna kallon ba komai bane bahaushe ku yace dan hakkin da karena shi yake tsole maka idanu dan hakkin da karena shi ke tsole maka idanu ausa giran koko suna kallon wannan laifin riba aiki ne ƙarami ne laifi ne ƙarami ne ba wani laifi ne mai girma ba to ana jan kunnen ka ka kiyayi ka nisanci harkar riba bala'i ne Allah maɗaukin sarki ce innal ladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار الله ما دوكاكين سركي يتي واتو wannan ayar tana tsoratar da mai aiki riba kuma tana kwadaitar da shi ga tuba in ya tuba duk abin da ya a baya sai a rubuta masa lada in ya tuba kenan sai a rubuta masa lada in ku ya ƙi to ya sani cewa fa shi faɗan wuta ne in ya mutu yana kan haka ba ka da hanzari ba ka da wani uzuri ka nisanci wannan bankin da ya shafi na riba karka yadda ka karɓi bashi a irin wannan bankuna wani zai ce to ai shi yayi yayi ya rasa yadda zai ba wanda zai bashi to sai je ya fada cikin wannan bala'i to Allah ya ce wanda yake cin riba alladhina ya'kuluna riba la ya komuna in kiyama ta tsaya ba zai tashi tafiya dodar a tsaye kamar sauran mutane ba sai dai irin tafiyar mai bugun aljani wanda aljani ya buge shi yana faduwa yana tashi yana faduwa to irin wannan zai ta zai ba zai tafi direct sunbed ba yana faduwa yana tashi haka zai tafi saboda me suka ce wai sun ce ai riba kamar kasuwanci ne sai Allah ya ce mu je a haka amma dai mu sani cewa wa halallahu albai'a Allah ya halasta kasuwanci ka ci riba ko yaya ne ne ya halasta ma kai kasuwanci ka ci riba sauran hukunce-hukuncen cin ribar kuma ka ci kaɗan ko ka ci mai yawa wannan kuma ya danganta da kai yadda kake so ka game da Ubangijinka. In kana so ka game da Ubangijinka sai ka sassauta don ka samu sassauci kai ma a wajen Ubangijinka. In ba ka so kuma sai ka tsananta kai ma za ka haɗu da tsanani wajen Ubangijinka. Ina ‘yan kasuwa su ne za su zaɓar wa kansu, in suka yi sassauci to sai Allah ya sassauta musu, in suka yi rangwame sai Allah ya ragwanta musu. in suka tsananta to su ma za su haɗu da tsananin Ubangiji ko tsananin shugabanni ko duka gaba ɗaya. To Allah ya halatta kasuwanci kuma ya haramta riba, kamar ja a human min rabbi. Duk wanda ya ji irin wannan wa'azin ya tuba ya daina mu'amala da karɓan kuɗin ruwa da cin kuɗin ruwa da rubuta kuɗin ruwa da shaida akan kuɗin ruwa ya tuba ya daina falahu ma salafa duk abin da ya wuce yayi can na cin kuɗin ruwansa Allah ba zai kama shi da shi ba al'amarinsa kuma yana wajen Allah wanda kuma aka marwa az ya ce to kai ya za a yi a rayu in ba a yi haka ba kaza kaza kaza kaza to wannan sai Allah madaukin sarki ya ce in baka san dan wuta ba to shine dan wuta tantagaryar dan wuta Allah ya tsare mu saboda haka warriba muharram riba haramun ne sawa'un kanat nisbatul fawaid aliya aw munkhafada gwargwadon amawun din da aka sa wato percentage ɗin da za a ɗauka lo kaɗan ne ko mai yawa ne ko 0.1 ne ai ƙarshe kenan ko to dai ai kaga kaɗan ne dukan ƙantar interest ɗin da aka sanya maka da yawansa duk ɗaya ne da wanda za a sa masa interest mai yawa da wanda za a sa masa kaɗan duka kuɗin ruwa suka ci kuma bala'in yana nan kuma narkon yana nan kuma zunubin yana nan kuma saɓawa Allah yana nan kuma Allah kuma yana nan zai kama su aw kana al-mablag kabiran aw sagiran an yi sake amfani ne da wani terms aka ce ko dai kuɗin da aka karɓa mai yawa ne ko kaɗan ne duka inda kuɗin ruwa ne sunansa kuɗin ruwa sawa'an kana ta'amulu bin riba ma'al kafir wai daidai ne mu'amalar da kai da wanda zai baka kuɗin ruwan ko ka bashi tare da kafiri kai aw muslim ko da musulmi aw kana almutaamilu ma'ahu faqiran ko wanda kake mu'amala da shi talaka ne aw ganiyan ko mai kuɗi ne sharika wato kamfani ne a tarayya a tare ne aw fardan ko ɗaiɗaiku wa kullu hadha muharramun duk wannan haramun ne wa masirahu ila al-khasara makomarsa dai hasara ne da kowa ya kai ta'ammuli da riba na riba to hasara ne makomarsa ƙarshen al'amarin hasara ne in kana neman abin da zai rugujewa wato tattalin arziki shine yin amfani da salo na riba ba abin da yake haɓaka arziki irin islamic banking system tsarin banki na musulunci an yadda da mudaraba an yadda da wane ne an yadda da gashi nan nau'o'i iri daban-daban musulunci akwai ba da bashi akwai musulunci akwai a siyo maka kaya a ɗora riba a musulunci akwai yarjejeniya ƙulla ciniki kai da shi ga fasantas ɗinka ga nasa ga na mai kuɗi ga na mai kaya gane mai aiki duka musulunci ya tsara wannan to babu tsarin da ya kai tsari na musulunci domin Allah maɗaukakin sarki da ya halicci mutane shi ya saukar da tsarin ya turo kuma ɗan saƙon da zai bayyana tsarin yadda za a yi kuma ya iso ya bayyana to bin wannan shine mafita shine za a samu haɓakar tattalin arziki duk wanda yake kasuwanci yake kwatanta irin yadda musulunci ya ce to za ka ga yadda Allah zai haɓaka dukiyarsa in kwamitin yana yi da riba kaga an haɓaka to ta lala ne ɗan ɗaurin ragon layya ne ana ba shi harawa da dosa ya yi ƙiba ya yi kitse domin ranar da za a yanka shi a samu kitse a samu nama saboda haka sai mutum ya kiyaye sai ya zaɓa wanne ya ga ya fi masa to shi ne aka ce duwanin haramun ne ƙarshensa dai makomarsa hasara ne illam yakun fi duniya ko a duniya ba a kama mutum ba an bashi yana walwala yana cikin rufin asiri a fili yana cikin jin daɗi to da zarar kun sa shi a kabari kuma daga nan ne zai gane da ruwa ake shayi fafil akhira to a lahira kuma zai haɗu da hasara zai yi ɗan da na sani, zai yi wayo, zai ce ina ma ina ma, zai ce ya laita ni. Wa kan min marabiyina, jama'ul malayina minar riba, da yawa masu mu'amala da riba sun tara miliyoyi saboda riba, wata hammalu asamiha sun ɗauki zinuban. wa tarakuhum liwarasatihim sun bar dukiyan kuma ga magada ya tara dukiyar ta riba ya samu miliyoyin kuɗi ya yi kasuwancin da shari'a ba ta yadda da shi ba ya tara ya tara har ma ya fi ƙarfinsa shi da iyalansa kaf dukiyar ya mutu kuma ya bar wa magada zunubin kuma ya tafi da shi yastamti'una biha za su ji daɗi da wannan dukiyar faba'u dinahum sai suka sayar da addininsu masu harkar riba sun sayar da addininsu wal iyadu billah Allah ya tsare mu bid duniya da mi suka sayar da duniya da duniya suka sayar sun sayar da addininsu da duniyarsu da wasunsu sun sayar da mutuncinsu sun sayar da imaninsu sun sayar da aljannansu shine gairahun ɗin wa hadhihi a'zamul khasarat wannan shine mafi girman hasara afana Allah wa iyyakum Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya mu da ku ya kare mu daga ta'ammuli da riba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالأروة الوثقى لا انفسام لها والله سميع عليم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين